عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha bakwai ga watan dulka'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sittin da tara ta mu tashi darasi na ɗari da saba'in daidai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tasa'in da bakwai za kuma mu tashi kitab na ashirin da tara daidai shine kitabul hudud littafin da zai magana akan al-hudud haddi zai magana akan haddi malaiti babu haddu tarika babu da yake magana akan alhaddu shine kamar iyaka wata iyaka da Allah madaukakin sarki yayi cewa duk wanda yake kaza ai mar kaza shine kamar yadda ake faɗa yanzu sabanin su da kisas shi ma haddi ne amma kaga ai kanin haddi ne tunda shi kisasi ismawa za a kamar yadda ake faɗa da Hausa kwatantawa za a irin abin da aka yi shi kuma wannan kai tsaye akwai abin da aka faɗa a yi to sai yake babu da zai magana akan haddin sata satan nan kuwa a mai iyaka duk sata gaba ɗayan ta haramu da mai biro da wanda ake da biro da wanda ake da kwakwalwa da dabaru da wanda ake da ƙarfi duk ɗaya ne ta kawai ya ɗauka shi in ba na magana a kan sata shi ne masu tara mutane su sati waya su ƙwace ko ne su ga gida ko ka ajiye abin hawa ya ɗauke shi ya gani yake tun da yana ofis tsara zero zai yi kamar an halatta masa hadda shi hadda shi in ka duba wancan bawa allan da aka tafi yaƙi sabai suka ta magana akan cewa wane ya yi shahada wane ya yi shahada wane ya yi shahada ana zuwa kan wani aka ce wane ya yi shahada annabi ya ce ina na gan shi a wuta yaya saboda ya yi guduri ya saci wani abu a kayan da aka samu na gani sannan ga wannan bawan allah kirkira kirkira da soki ba ne na annaba alaihi salatu wasallam shi ma annabi yace na ganshi a cikin wuta saboda wani abu da ya koyi daga cikin kayan da aka baki a jiya wa'annan shine babban misali ga wa barayin gwamnati shine babban misali cewa kan mutum ya dauka wai tun da shi yanzu ya samu dama ya tafi kudin jama'a kamar ya sha malamai suna cewa ma satar mutumin da yake na individual mutum ya fi sauki akan na jama'a domin wayancan duka jama'a sai ka yi shari'a da kura na alkiyama yana gani yanzu zai shiga mota mai kyau ya tafi ƙasar da yake so duk abin da ya ga dama zai yi ba mai tuhumarsa watakila akwai kariya da ake waje ko ya sauka yana da wata kariya duk irin wayannan to irin wani abubuwan suna hana mutum kwanciyar hankali tun a duniya inda za a tube shi wallahi a zuciyarsa kawai kaya yake gawa amma bai da kwanciyar hankali sannan ba zai kwanta a kawarinsa lafiya ba sannan in yaje a ranar alkiyama sai Allah ya masa gonan fili kowa sai ya gane cewa wane ya cuci al'umma saboda haka wannan shi ne shi sa illar wanda zai mulki jama'a ya saci kuɗi ko in yana so zalim alim ya koma zuwa ga Allah ba matsala sai ya yi kela kowa da na ƙauye da gurmi cewa an yafe ma sannan wanda ba su gama wayo ba bari in sun girma su su bayani da kansu domin su ma suna da haƙƙi har jaririn da yake ciki yana da haƙƙi in dai kace kai shugaba ne sai na awar ya gamsu ba iya dan adam ba har dabba tana da haƙƙi a kan dabba ya rika gyara hanyoyi saboda dabbobi raƙuma to kai da me zaka domin kisa abin da zai baka mamaki wanda suke ta rigima da kafafa da san mulki ko wallahi ba su san wahalar ta kiyama ba su magabata gudun su suke amma mu yanzu a kansa za a kashe mutum a yi tsoka ta kafa a yi tsafi a yi bokanci saboda mutum ya samu kawai mukami su magabata ba haka suke ba nauyi ne kuma wanda ya fara fahimtar haka da wanda ya aure inda bai fahimci bai matsayin mulki ba ka kyale shi in ya ga mutum a mulkinsa in yake kara ka tambaye shi lokacin da ta fara laulayi a nan zai fara gane ko yanzu nauyi ne a kansa da ku amurci yake ci kawai yanzu zai fara gane da nauyi a kansa to wannan nauyin da Allah ya dora wa masuliya a kanka kana jin cewa ko wannan fa idan na barta na gudu na barta ba a wuri sai Allah ya tambaye to haka duk wanda ke karkashin ka a da shugaban karamar hukuma gaba ɗayan su sai Allah ya tambaye ka a kanka idan gwamna ne duka na jihar ka ko su miliyan nawa ne kowa yana da haƙƙi a kan shi yasa wanda ya banci mai mulki a yana gaba ruwansa da yaci to ko ba zancen ɗan jam'iyya to yanzu kowa a ƙarƙashin ne kuma kowa yana da haƙƙi kai ba ka da wani abu da za ka iya kamar jiri ka bugi kirji ka ce ai jam'iyyar mutu a jam'iyyar ku kai za a mulki kowa sai an wa ko wancan ya zaɓe ka ko bai zaɓe ka ba yana da haƙƙi a kanka in kuma ba kai ba rana alƙiyama sai Allah ya tambaye ka wayannan su ne abubuwan da ya kamata a rika tunatar da shugabanni ba a ta gaya muku roman ba kawai shi ke nan da ka samu da ko shakka babu mutum ya samu wannan dama baya jin kira don ba a lokacin kai ne alfa da omega sai abin da take ko shugaban kasa baya karambani a sa abin da ya shafi jihohi in kuka duba kuka gani abu ba ta saba kai ne ne fawa cikakkiya sai abin da kake to wannan lokacin in ba a sa'a ba ba a samu gida na saliha ba to sai mutum ya tafi wani guri sai ya gama shiga rami ya yi nisa zai farka cewa sai yanzu ashe a rami yake saboda haka shugabanci kowanne iri ne ka sani cewa nauyi ne masuliya ce kuma sai Allah ya tambaye ka ba wani abu ne na murna kamata ya yi haka ba mutum biyu su magabata haka ba ka shugabanci dace suke ma Allah a zuwa da gaba da to haka abu ya faru to Allah ya kiyaye gaba ya ta kuka kai ko yanzu za a ta kawo shaddodi da abinci ai ta kira ana murna ka samu me ya tsallake haka za ka da wani ai ya tsallake to su magabata ba haka suke ba na ba da misali a majalisar nan cewa wanda ya ji labarin za a ba shi mukami ya haukace haukan ƙarya ya ɗebo manyan riguna ya jijjiga a jikinsa ya samu dukin kara ya jeko da gudu yana a matsa gani nan kari nan kuma tsadoki zai buge mu aka ce a to aka raba mallar ya ta mata ƙwarfanci sai da ita an ba wani ya fice da riguna ya ce haka kawai haka kawai in yana zaune kalola ku haɗa shi da musiba su ba ka ciki saboda haka wannan shi ne lallai abin da ya kamata mu lura mu kiyaye mala yace babu haddu sadiqati wa nisabuha haddin sada da kuma nisabun shi za a ga aka ma wanda ya sata kudin gwamnati saboda shi amana aka ba shi ya ha'inci to so ake alƙali ya mata aziri ta'ziri kuma tun daga harara har kisa yawwa har kisa za ku ga wai irin kasashen tana ba dan ba tsarin musulunci suke ba abin da suke an kama rawon ma a yanzu gwamnati daidai ne daga nan za ka ana saving dukiyar al'umma mutum ba zai rika burin bari a hauya kwashe kuɗi ba domin ya san bai wasa wani leka na yara shi kuma wanda yake son duniya baya san mutuwa yawwa to shi ne an aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi yace daga rana aisha tace annabi yace tuqta'u yadu sariki fi rubu'i dinar za a yanke hannun barawo idan ya saci rubu'in dinari wannan ba ko na dinari rubu'in dinari shine yanzu me ya hadin sadaki yanzu dubu talatin ko ko shine kaga rubu'in dinari sai bisa hudu na dinari wanda ka ga mutum ya yi mutum ya shirya mutum hannu karatun muna alwajin ta cika da yawa in ya cire ma hannu dinari ne zai baya ɗari biyar dinari ɗari biyar kuma duk dinari a cikin shi ne misalin zaka yanzu nawa ne misalin zaka miliyan uku ba kaɗa to kanin da ba ɗauka miliyan biyu ma miliyan biyu sau sau biyar kaga zai baka nawa miliyan goma miliyan goma sau biyar miliyan hamsin tunda ishirin a cikin wannan ne sunansa a cikin ɗari biyar abin da za ta baka ta ishirin da biyar zai ba to shi ne ba haddi to ma da yace a ƙarƙashin wannan za mu koyi abubuwa da yawa kaga hadisin da yana koyar da mu cewa wajibi ne a yanke hannun farawa amma da sharɗai Allah ya wa tariq wa tariqatu faqda'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim sannan ba a yanke hannun farawo sai ya kai ne wato misali shine rubuwar dina haka hadisin ya nuna sannan dukiyar nan ta zanto a hirzi take hirzi shine wurin da ka ɓoye ma'ajiya ma'ajiya ka duk wurin da yake ma'ajiya ne ajiya kai ai ana iya yin ajiya a gurin ba zuwa kai kai wata rere ba wata rere daban da kuma ajiya yawwa yanzu wanda ya zo kawai ya samo rigarsa mai kyau ya kota jikin katangar gida rabi a wajen rabi a cikin wannan ba hirji ba ne wallahi dan gongon yana zuwa wucewa zai jawo ta yi kudan na ta abu ba hirji ba ne domin hanya ce ko wanda suke zuwa kawai bakin hanyar nan su kawai su sa rigunan su da a shanya ba hirji ba ne hirji shi ne wurin da yake ma'ajiya shi ne hirji ma bakin hanya ko mutum ya zo kawai ya ajiye ma yadda muke yi yanzu ina yin bawa masu makira yan uwanmu misali misalin cewa ko kuma hikima cewa duk inda ka je duk mukullin ka in dai ka samu mutane to ka ba su ajiya magana ka zo da mukullai ka ɗaure na ƙasa kayi na sama kayi na ce wallahi duk baki wani idan ana zuwa ba da naira hamsin ɗari biyu to bayan ka karɓi shaida ba ganganci ne ka zo kawai ka zo kai saboda tsaba kulumanci ka ce ba za ka ba da ajiya ba mutum ya shiga asibitin amina kano ga gurin ajiya ya ce shi wa ai yanzu zai fito yanzu za su ɗauke su ma wannan yanzu yanzu yanzu za ka yi ma saboda ba da ajiya saboda haka ba da ajiya kawai ka huta idan kai wannan da ka yi abin da za ka yi wani ajiya faru eh shi ne kaddara amma mutum ya ajiye kawai ya wata rere ta bi ba kowa cewa yana ai yanzu zan fito su ma yanzu yanzu suke yi haka barayi yanzu yanzu ne amma Allah ya taimake ka ni inda kaje da Allah jama'a assalamu alaikum kai sallama wani ne a zaune a gurin yana sana'a da Allah yanzu zan fito da ni tashi zan fito kaka jawo ki talle guri je ka nemi wani hankalin ka kwance na na karama ce ta ma faɗi saboda haka kaga dole sai ya biya wannan shine daidai kuma kaga wannan hakimin ai ya fahimci gara magana da yake wani hakimi a tare da can sakwato wani ya zo ya kawo ƙara cewa an yi gida masa da kaya da yawa sai hakimin ya ce to a je a duba gidansa a gani me yi dalilin da ya sa da aka zo aka duba sai aka ga katangarsa ta faɗi sai aka tambaye shi wannan katangar da ta faɗi cikin yanzu sai ce wata ba sai za a ga kira bidiyo ya ce ya ce bidiyo shi da hakimin ne da a ɗaure shi kwana bakwai ko kiyalin eh sannan kuma abin cika a ji ko da wanda yake bin gaban shi yake zai fake da wannan dan yi kiriya wannan shi ne bibi haka jara'a ce ko ba ka bane shi ne daidai haka jara'a ce Allah ya kawo alaikum salam ya gwamnati za ta je maka mu an ce abin da aka yi wa daidai ne ko a ce gwamnati ta je maka in gwamnati ta je maka ba ta yi da abin da yake nan ai yanzu tuhumar da ake ma ya ya yi sakaci dukiyar dukiyar ƴaƴan da ta tsaro ne kwarai kuwa sakaci Allah ya tsoro to wannan shi ne to sai yace an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala kada annabi sallallahu alaihi wasallam yada tariqin fi jannah annabi alayhi salatu wasalam ya yanke hannun wani barawo akan wata garkuwa mijan shine atur wannan garkuwar da ke karewa kan ana yake wanda ma har gun mutum zai tare da ita ita ce mijan samanu tarakatu da rayu kudin da ya kai dirhami uku me kuka fahimta da wannan cewa can gaji ya gaya ma fi rubu dina an gane ku eh yawa shine kaga ya gaya ma babu din abin da an sata cewa wannan abin da aka faɗa yanzu ya kai rubu dina shi ke nan kawai wannan mijan din ta kai rubu dina sai bisa hudu na dinari shine ma'auna saboda haka daga wannan kuma shi ne duk abin da aka sata zuwa sama za a za a yanke hannu an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu tarika Allah ya tsine wa barawo ya tiriku al-barzata ko kuma ka tsako shi a kabar kabar shine Allah ya tsine wa barawon da ya tiriku al-barzata ya sa tsoi fa tuqda yadu aka sata hannunsa akan wannan kabar wannan ne ma ya kamata ne tambaya a wannan hadisin wa yatrikul habla ko ya tafi igiya aka tace hannunsa wa tuqda'u yaduhu ko aka tace hannunsa akan igiya wannan hadisin shine ma fikihun ku zai fito zalla me ake nufi da wannan wannan abili yake aka yanke hannunsa ko aka yanke hannunsa akan wannan igiyar kaga ko kace Allah ya tsine masa in sha'i ke Allah ya tsine wa baraka Allah ya wadaran dai kaza Allah ya wadaran wanda zai kaza ai maka kaza Allah ya tsine wa barawon da ya saci kwai aka yanke hannunsa akan kwan sannan Allah ya tsine wa barawon da ya saci igiya aka yanke hannunsa akan igiya me wannan abin da yake nufi domin na baya wala ne
wannan hadisi da aka cewa kwanci ɗan kai sa ba kuma kwai ko igiya ko kwanci ke ba da hannun ne na kuma a alaƙa wa zuwa shi ne zama abin da ya ce Allah ya kuni wa wanda illa ma Allah ya kuni wanda ya sa aka aka yanke mar hannu eh aka yi wasa a yayi wasa a yayi wasa haka ballantana idan babba ne min babi aula mun ji wannan amma akwai wani fikihun da nake so ni ba da aula kenan karami ma an tsine wa ballantana babba to sai ne yawa alajin Allah ba dole cewa wato shi yanzu a jin aka saci kwai ya sa ya kai a yanke hannu kenan kwai kuma yanzu nawa ne kwai guda daya kun fahimta hadisin yana nuna cewa a ji aka saci kwai ma mutum yanzu ya zo yanzu ta ajiye mangwaro ya dauka sai a yanke ma hannu domin gwanin yana daraja Eto amma dai kaga bai fara daga kai ɗaya ai. Kuma ana fatan kankantar abu shine Allah ya in mutum zuwa ya ɗau mota guda ai wannan daban kawo kudin ai da yawa amma kwai tun da ya janyo Allah ya wajen ran kaza na kai lalace saboda tsabar hakirancin abin kankanta sai za a ga shine mar me kake so ka ce ba ni na ya ina tambaya kana tambaya ai ni ne mai tambayar ba na nura eh eh ni tambaya ta dama babban fikin yanzu ya kamata a ce in mutum ya zo ya satan ma mangoro ko ya dauke ma fiye wajen nan wannan ruwan nan kawai sai a yanke mar hannu haka hadisi ne nuna zalu eh shi za mu ke ganin ya ci karo da wanda hadisin haka ne to saboda haka ya za ka kwama hadisin tun da hadisin ya inganta abin da malamai suka ce cewa ba kai ake magana ana magana ne akan wato dunkulallen azurfa ko dinaran da girman da kai kai kun fahimta yau ko igiyar da zargin lalin da wadda wato ba ta doguwa amma ta azurfa ce ko dinari yauwa ken amma ya kai shi kenan kawai ba kun zalla ake kallo ba eh an fahimta da ko yawwa to shi ne bayanan da malamai suka yi to shi Allah ya wadaran wanda ya irin wannan ya zo ya ɗauki wato girman abin da girman sa kamar kwai amma misalin da ya kai ne a yanke hannu har aka yanke ba to kaga wannan shi ne hadisin shi ma yana nuni akan mai wajarsu na wani yanke hannu idan aka aka samu zata irin wannan in ana yin haji kasa lafiya take zama annabi ya faɗa hadisi Abu Hurairah na Ibn Majah cewa ai haji guda ɗaya ya ba muku ruwan kwana a gari ruwan sama haji guda ɗaya ya ba muku ruwan sama da kwana a gari inda za a daure a riƙa yin haji domin shi haji yana janyo rayuka su tsira dukiyar mutane ta tsira mutum mutum komai na mutane zai tsira domin mutum ya kware kuwa in mutum ya zan ana taɓa shi to ba zai taɓa wani ba amma jiya muke magana da wani akan wato sati sakan nan da ake da sauransu wani ke gaya min wallahi wani bawa Allah ya ce wallahi ya in zo mu je wato gurin da zai nuna mun yaran da yaro zai je kisan kai da yamma kafin dare ya manta Allah ya manta kwata kwata ya shiga wani abun daban ya manta gobe ma ƙara wani zai kuma yi yace suna nan yace a fage a zage a wani guri ya gaya mun ya gaya mun hannace ina da yace mun san bayan gidan rediyo ya gaya mun sunan gurin yace mun suna nan sai kisa ba wani abu bane yace kuma wallahi kafin safiya ya manta muna magana akan masu kwaso kayan jama'a suna cewa ganima dan jiya na fage ina ina zaune na yi kallo na kai awa biyu ina zaune ana yin gyaran baro mutane na ɗebo kaya wai ganima na al'umma wai ganima ka san inda illa take abin da nufi wani muna zaune take inda illa take halatta haram Allah ya ce ta haramun da kai kuma ka ce halal ko mun biya da gujewa halatta haramun kana da yana sa a yarda fita daga musulunci kamar mutum da ya kirawo giya ruwa ne da gangan yana sani sai ai ruwa ne sai a ko wannan fa giya sai a ku sha ruwa ba laifi ba ne ganganci ne ganganci ne babba to da haka halatta haramun shine babban illa sai ko kayan jama'a ka ce kuma ganima ganima ba wani abu ne da Allah ya halatta cewa an yi yaki an samu za a raba har ayoyi aka kawo shi ma wannan kafirai ka yaka to kafirai ka yaka ya mutum zai zauna lafiya da irin wannan wani ba daga ɗauko wallahi roba guda ɗaya ko daga na ya jaza wa hajji ko kin zaba ba wallahi aziz domin Allah yana da sirra a bayi akwai wanda ya ce lau a sama alallahi da ababa da zai rantsi da Allah cewa Allah sai kai mun kaza Allah zai ce mato wallahi akwai su kawai ba ta magana to mutum ya yi hattara eh ya tara din din duk wani yaro da ake gaya mana a nan bayan Usman bin Affan a nan unguwarmu abokin sa yake cewa shi kuma yana ne na cikin yan midiya na a harkar dawa na ga yana cewa yace sun yi magana da shi zai je ya tsere kayansa kayan kitin yake siyarwa da safe ita yana zuwa ya gaci ba ma fara zuwa gurin surutau din ba yana zuwa da ya ba a zo kan nasu ba amma an bude jawon gaba ɗaya kayan addini ko kayan ɗari biyar da ke ba kayan miliyan biyar da wani abu shi ke nan ka ci gani ba Allah baya gaskiya yi wani ba daga wannan lokacin yanzu ya duk shi kenan har abada na ga ba wani mutane da ke corona ma corona ta durkusar a kowane da zan yana sai azumi ni na zan shi yana abubuwa sosai mutum ne mai kai ya kusa da ba da abinci da taimako amma wallahi da corona da zo sai da ya durkushe a yanzu muka gabu da bashi dubu biyu mun na dubu ɗaya mun na addu'a sosai dai har yanzu bai miƙe ba yana na abin shi ko mu ballanta irin wannan irin wannan na rana ɗaya kawai wani yanzu mu fata ma kaya haka kawai ya kamata mu mu zama masu hankali kuma ba za ka gane illa abin ba sai da aka yi ba kai kai yanzu kana jin daɗi ba komai fastatasruna ma qulu lakum radda abin ya zo kanka za ka gane za ka gane wallahi amma wallahi babban kuskure ne idan ita hukuma tana da karfin da za ta zo ta rushe guri ta yi waye duk da ni a ra'ayina ni ni ra'ayina wallahi ba gwamnati ta kwace idan ta kwace ta sarrafa ta abin da take so duk abin da yake ba daidai ba irin wannan akwai guraren da daidai ne an je a rusa akwai guraren da kamata yi a karba kawai a amfana to idan ma ta rushe duk da wannan gwamnati ta tsaya tana da ƙarfi ta rushe sai ya halatta wa ku ƴan gari ku kwana ku bari ya ji da abin da aka yi wannan kwaki kayan da ya nemo na gudu amma al'umma mutum ya zo ya faɗi kuma ku ƙara bin da duka wata irin al'umma ce wannan wata irin al'umma ce kama da haula ne ko bila ya kadu da ya kawo na hadisa ta irin al'umma ce Allah ya kawo na laifin sa babba kuwa Allah ya kawo mala ya ce babu kada isari sharif wa gani na duk ɗaya ne ai kaga wa tsari wa tsari kasu da barawo na miji da barauniya ba duk sun bi ba da su jiwa an zo kamar yadda haddi yadda haddi yake kaga haddi ma na ka zo na zina ai ba wari na miji a ce mai aure da mace mai aure ba duk abu ɗaya ne ba ka kima sata shi kawai kimar da malamai suke kawowa da Allah ya zo magana akan barawo barayi sai ba da namiji saboda wani namiji ya fi iya sata ai ya fi mata iya ya fi ya fi su an ce su ma sun iya amma ya fi su amma a gurin zina sai aka fara da mace domin ita ce doka in ka ga an yi zina da ke zina ta ba da kofa shi ne zai da jin da an fahimta da jago yawwa wannan shi ne azani ya tuka ga kan ba sai azani wa azani ya tuka kan gurin da suka fi kwarewa sai aka fara da su nan gurin da namiji fi kwarewa sai aka fara da babu kada a tarihi sharif babun da yake magana akan babban mutum ya tada eh saboda yana gwamnati an fahimta da jogobi wa gairi domin ko kuma a dan gidan wani ne ba za a taba shi ana ganin alburi saboda su canji ya fito daga family kaza akwai masu yin wannan abun aiki ko kuma a tunda a gwamnati yake yanzu yana da dama ya tiba wannan ya ne shafa'a da hanya da alfarma ceton mutum fil hudud wajen yin haddi mutum ya zo za a ba haddi da a cikin gidan wani ne a ji shi yadda za a kukkota a saboda familin wani ne sai ya fita ana samun wannan cewa wanda akwai wanda ake ba da misalin da suka shiga an taba nuna mana wani da suka shiga a gidan wani bawan Allah wurin ba sunansa ba a baya tsohon wa tsohon mai mukami aka shiga gidan aka yi rufin matarsa aka kashe ta matasa ne su wajen takwas da abubuwa aka kama su duk gaba ɗaya sai da aka kashe banda mutum ɗaya saboda shi yana da wato mai sunansa wansa babba ne babba ne da gaske a gwamnati kawai shi sai da aka kyale gidi ya ɗau wani lokaci wasu shekaru sannan aka sallame shi to kaga irin wannan gaba ɗaya in Allah ya zo ranar alkiyawa sai ya sake jira sai ya sake jira sauran gaba ɗaya zau da ba su da wani mai faɗa a ji duk da waɗe shari'a ta wuta kawai amma shi wannan saboda yana da gata an dai kulle shi bai fita ba ya ɗau lokaci amma ba ya fita daga baya au ya hau ke ko to shi ke fa ai hakki ne na jini hakki ne na jini Allah ya kiyaye ana ja radiyallahu anha anna quraishan kada ji Allah ya kara mata yadda take lalle Qurayshawa a hammahum ai a hazanahum sha'an al-mar'ati al-makhzumiyya labarin wannan matar makhzumiyya ya dame su allati sarakat wanda ta yi sata faqala sai ce wa man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su wannan kabilar suka rika magana cewa wane ne zai je wa annabi magana akan ta akan wannan baiwa Allah da sai zaka ana zuwa nema masa alfarma domin daga wani irin family ta fito mai girma fa kalu ne suka ce wa man yadda yadda yau alayhi ai ba bai iya wannan karfin halin illa usama bin zaid in ba usama dan zaid ba saboda an ga yadda annabi yake sarda ai kun ga ana cewa hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah da shi da mahaifinsa annabi yana mutsar kauce mahaifinsa wannan bararren bawa da annabi ya yi wanda aka ce fari da baki shi ma yake fari kan uban baki ko yawa saboda haka ba da iya zuwa ba Usama ba annabi yana son sa ai kun ga kowa ba sun mukami yanzu manyan mutane akwai wanda aka zo za a ce wanda za ku samu ko masu kuɗi kuna son wani abu ya ce in kuna son abu ne kilikin to ku samu wani shi kadai zai iya ana samu saboda haka fa kallamahu usama sai na usama ya je wa annabi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi atatba'u fi haddin min hududillah yanzu alfarma kake nema cikin haddi daga cikin hadodin Allah Allah ya iya ka kana so a tsallake ta sun magaba annabi ya miki dama kana so gaba kuke annabi ke gaba Allah eh anan ne kawai yake biki amma ka taba yi baya amma an taba Allah yana yi shi za ka ce wanda shi saboda tsabar rashin bujinsa ko Allah aka saba wa shi ba mun jeji wannan shashasha ne dan za ka wani saboda tsabar liniyancin sa yadda yake da hakuri da waye to ko Allah aka taba baya damuwa kawai har da wannan ba daidai bane ka kai annabi ne annabi alaihi salam yawa ya zama dolantaka annabi aka taba Allah baya bane sai an gane ثم قام فاقتلب sai annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe ya fara kutuba in makala da ne ce inna ma halakal ladina man qabla alladina qablakum hakika wanda suke kafin ku sun halaka ne akan me annahu mukanu sun kasance idan ta raka fihi sharifu idan me wato fada da ajiya fada mai hannu da shuni babban mutum madaukaki yayi sata a cikin su tara ku zai kyale wai za ta raka fihi mudda'i amma idan rauni mai rauni yayi dan talaka aqamu alayhi hadda sai a tsaye mata haji ba shi ne misalin da ta buga mana zan da wasu suka rika yawo da dawakai suna buga yayan mutane da motoci a wannan ai shi ne misalin da na bayar cewa in dai daga gaske ne cewa mutane su tsaya su yi magana ko ƴaƴan waye ko ƴaƴan waye ko ƴaƴan shugaban kasa ne in dai za su zo su rika ɗiwo da wakai a zo a rika mutane abubuwa na rashin mutunci abubuwa har sai an rika ake sai an rika rufe gidaje ya kamata manya su magana ana su fito su nuna ba sa so kwanan da wani abu da na ga an yi a jirin yola wajejen su ba alƙari na je yola ranar ma ranar da su suna sun zauna nisa shine da suka shigo unguwar da wannan da wasan da wallahi magidanta su rika ɗigo bindigogi wallahi da abin suka ce wallahi ba wani da ya isa kuma suka zauna mitin ni na gan su mitin din amma da abu ƙadi ya gama karatu na je suka zauna mitin cewa ina haka kawai suna da wani lafiya wani zai zo kuma an san ƴaƴan waɗanda suke ce wallahi ba su ta ba gidajen nan duk gidajen su ne ba ba su aka yi ba shi ne daidai ba ka san rights ɗinka amma ko akwai ba ji a jiru a rika wani gurbi a kaga da suke wannan ya ka dau kai to ba wanda ya yi to amma kawai sai ayi irin wannan za ga in ƴaƴan talaka ne suke yin nan da nan wani shi kadai ma zai dau mataki zai je ɗebo boni amma ƴaƴan wani sai a ko ba ai haka zutun bu ai ta dai guri ba haka ake yi wa zama za ku yi a masallaci ku tattauna cewa ba ita ba ko ƴaƴan waye in ya kace ma ƴaƴa zai baka wasu ne ba wasu zai baka ba yadda yake san ƴaƴan ka kai ma ka kace zan naka wannan shi ne dini to idan irin wannan ka'idar ta annabi ta dawo cikin al'umma to sai a zauna lafiya kar a kaji karin akwai ƴaƴan muwa akwai bora duk ne rai duk rai rai ne yauwa yadda aka yi ran dan gwamnawa ne za a biya biya kaza hakan dan almajira ko almajiri ne yake yawo a hanya aka buge ran Allah yake kallo ko ba mun da dan waye ne ran kawai yake kallo wa katabna alaihim biya annan nafsa jinnat kawai rai ake kallo ba gidan suwa da ba to shine annabi alaihi salatu wasallam yake wa aimul lahi na rantsi da Allah annabi ba yace na rantsi da Allah law anna fatima ta ibnati muhammad da ce na na fatima wato kaza goma na haka bai koma da ce na na fatima wato yar annabi alayhi salatu wassalam da ce na na fatima yar annabi alayhi salatu wassalam sadiqat la ta sata laqad atu yada annabi ce wallahi dina yake hannunta kun jiro ne annabi ya faɗa kan faɗi wannan cewa yi bi da aku bibi doka ce a jikina uji ha man az uji ha man azani ko man az man aza ha uji ni duk wanda ya cutar da ita ni ya cutar haka annabi ya duk wanda ya cutar da ita ni ya cutar amma annabi ya ce in ce sata sai mun ce mata ballanta za kai wani takalmi hancin gauta kiɗan ka na biyu da ba a matan da kai ba annabi ya faɗa a kan yansa ina ga yan wani kuma ko ina ga ɗan wani in ba da aula to kaga an taura sauko a don ayatul jido in da muna bin tsari na musulunci wallahi za a zauna lafiya yawwa babu rajimu sayyibul zina babu da yake magana akan jiban wato a kai wato majidanci jiba shi ne bazawari ko bazawara na ka ce bazawari wanda ya taba aure kawai bazawari ko bazawara to yadda za a jefe su akan zina an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu aka bude sai na umar Allah ya kara masa yadda inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi sai na umar yace Allah ya aiko annabi muhammad da gaskiya wa anzala alayhi alkitaba ya sauka masa da qur'ani fa kana mimma anzala Allahu ayatu rajuli yana daga cikin abin da Allah ya sauka wa annabi akwai ayati ba ga wanda ya gina فقرأناها النبي يتي من كانت هذا انت سيدنا عمر كي وعقلناها من هنكلتيتا ووعيناها من كيئيتا كما عقلناها إن لا ببب مجاني أما دي كيئي ويجني an gane ko da bai da abu shine ai al'aqlu ka da bai da shi saboda haka to mun da bai da shi ne ai kaga kiyayewar ka kiyaye abu a kokolwarka to shine yace rajaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya jeje wa rajamna ba'da umuma mun jeje bayan ya bar duniya ba afka sai na umar yace ina jin tsoron in dala billahi zamanu kan zamani yau mutane tsaho a ɗau lokaci an ya kula ka'idar a samu wani mara kunya ya ce wallahi na rantse da Allah ma na ji da ayat da rajuli fi kitabillah na rantse da Allah ba ayat ji ba a littafin Allah fa yabillu sibata bi tarki farizatin saboda barin farilla anzala Allah da Allah ya sauka aba wala shine mana yan feminism da human rights din nan lokacin da aka kafa shari'a ba na manta wannan abun wallahi lokacin da shari'ar zamfara ka san wannan amina ku ta tabbatan lokacin da za a je ina kwanci kawai na ji wata da BBC rana tana bayani ita wai lauya ce ita ɗan human rights tana bayani a gaya musu inda Allah yake a jibin majalis suna kare amina a gaya musu wallahi ina kwanciyar ce a lallai ce yana umar ya yi gari cewa lawali da sani ita hujja ta wai a gaya musu a cikin lawali da sani muktasa a gaya musu ita a lawali da sani ina aka ce a jefe na lillahi wa inna ilaihi kaga maganar sai na umar cewa zamani ne zuwa samu wasu marasa kunya ga jinin jira bayani abin na ji wannan wallahi ba inda aka ce a jefe ne a Qur'ani babu shi a galan wani da tana bude musu gurin to kaga tintini sai na Umar ya ba ta amsa cewa zamani zai zo a samu wasu marasa kunya zuciya sai an nuna musu babu inda aka ce a jefa alhali ayar rajulu shi kamar da annasu yake a cikin alqur'ani kashi uku ne akwai nassin da yake baqiyatul hukmi baqiyatul tilawa haka aya ta kasa alqur'ani akwai mansukhatul tilawa baqiyatul hukmi sannan akwai mansukhatul hukmi baqiyatul tilawa haka ce kai akwai da hukuncin da yana nan kuma ana biyawa kamar wannan aya da muka biya wa tariku wa tarikan ga ta kuma ana yin hukuncin akwai wadda ba ki yadda zo kuma yi manzo kasu tilawa hukuncin yana nan amma ba a biya ta alƙur'ani kamar a sheku wa shekatu za zana ya farji mu ma albarda ita ce da bazawani namiji da mace idan suka yi zina ku je bai su yanke aya ce alƙur'ani an shafe ta amma hukuncin da yana nan sai kuma wanda an shafa hukuncin amma ana biya madukat lokumi ba ke yi tilawa kamar ayar ayar ta kaba ko ayar ta kaba da aka ce da shekara a cikin baka wata aya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم جنس متاعا إلى الحول غير الخلاف ده أن أبغى تجيء كرة بتاعه sai wata taro ta shafe ka wallazi ne yadda gona min kuma ya zaruna azwajan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashra wai da ta shafe ka ka kama wannan an fahimta da kyau ko eh to kaga da shi ma kamar wannan cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ai da cewa kai eh ku shajiyar ku amma bi in lokacin sallah ya karku yi kamar wannan ba ta yi in lokacin sallah amma daga bayan aya ta zo ya ayyuhal ladina amanu ko adiyu Allah wa rasulahu a bai ta ba innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam ko rijisun min amali sai ne ba su tani buhu ta shafe gaba ɗaya sassaucin da aka yi an gama da kaga muna biyawa ai har yanzu amma yanzu wani ba zai zo kafa hujja da wata ayar ya ce ai da safe ya tunda bata kai lokacin sallah ba tana sake ta kuma zuwa sai ba wannan magana ita ma dai to kage yadda ke kamar yadda imamu suyuti da sauran malamai suka kawo a cikin littattafan ko imamu zarkashi a cikin alburhan suyuti a cikin to a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an a tibiyan fi ulumul qur'an wannan al-iskan abuwa atibiyar da imamu nawawi ne al-islam fi ulumul qur'an shine na nawawi atibiyar kuma a shine na suyuti atibiyar kuma na imamu nawawi to wannan ji to kaga sai ce to sai ce Allah madaukakin sarki ya dauka wa rajmu bi kitabillahi haqqun ni ba a cikin littafin Allah yana nan tabbas yana nan alaman zara ga wanda yi zira yana da aure ila uhsina idan ya taba zama ya taba katanguwa shine ayi auren da yake ingantacce in dai auren nan an taba sakin labule ya samu ya zama bazauri to ko sun rabu da matar in dai aka kama shi hukunci yana min al-rijali wal nisa kaga maza da mata ba a ware kowa ba idan qamatil bayyina idan an samu shaidu hujja aw kana al-habl sharadi na biyu ko aga ciki ya bayyana ga mace aw ne atirafu ko confession mutum ya zo bayyana da kansa kamar yadda zamu ji a hadisin gaba wanda ya zo ya yi zina ya yi confession ya kuma fada ya fada sau hudu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kana da aure in ce mai yace to kuje kuje ki confession kenan to hanyoyi uku ne da ko ko da yake du ko ciki ga mace dan banda namiji ko kuma wato yawa mutum ya tabbatar da kansa babu mani a jaraba ga hadisin ala nafsihi bizina babu da yake magana akan wanda ya yi jirafi da kansa yace yayi zina ya zo ya fada mun fada duk wanda kuka ga yi wani zamanin annabi ko ba dabi'a ce wace duk tsautsayi ne shi kuma laifin in kana da imani duk laifin da mutum yayi in yana da imani baya mutuwa ranar ya zo sai ka tabbaci Allah wani za ka yi ta tambayoyi ya tambayi malama da ya faɗa amma ya ƙi gamsuwa ya kuma tambayarwa saboda hankalinsa shi ne imani to wannan ne zunkuro su suka tawo guda annabi gaba ɗaya zuwa sana'a ce wace ga midiya ba mazinaciya ba tsautsayi ne ma'is ba mazinaci ba ne tsautsayi ne duk wanda suka ta faru zamanin annabi ya musu haƙi duk ba sana'a ce wace masu yin zina ɗan jahiliya ai suna ta zina yi su wayannan da yake ba ɗabi'a su bace da suka yi sai suka kasa mutuwa sai ta kasa zuwa duk wanda kaga yana iya yin laifi ya zo kwanta ya sato kudin gwamnati ya kwanta ya ni an bari'a to ya zama abokin ke nan da ba lokacin imanin da ya tafi la yashriku sariqu hina yashriku wa huwa mu'min imanin ya fita sai ya duk ba damuwa amma ba Allah ba zai baki nutsuwa ba bai da nutsuwa wani baya iya bacci sai allura Allah wani ya ja kwaya wani lissafi ɗaya sai an sha magani na dubu ɗari biyu da hamsin a gidansa Allah ba zai ba shi nutsuwa ba kuma ga hisabi yana jiran to wannan shine sai sai ana bi Hurairah radiyallahu anhu wa Jabir qala Abu Hurairah hadi biyu Jabir da Abu Hurairah duk sun rawaito cewa ata rajulun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wani mutum ya zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam yana masallaci bana dawo shi kira Annabi alaihi salatu wasallam فقال يا رسول الله إذ يا معجم الله إني زنيت نايزنا fa'arada alaihi annabi ya dauke kansa annabi ba ya san ba a san kai ta bayanin kai ta tere ne da zai ba a so ba a san tere ne da zai hatta raddara alaihi arba'a marra sai dai mai mai kalmar sa hudu nayi zina ya rasulullah nayi zina yana ta maimaitawa falamma shahida ala nafsi arba'a shahadatin ina kafa wa kansa shaida da shedu hudu kuwa da awun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira shi baka ne yace a duka dunun ba Allah kana da ban hankali ne kana da matsala ne na tabin hankali kala la yake babu kala yake fa hal ahsanta ka taba aure kala na mu yake yi fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bi jama'a yace ku zabar ku zo ku tafi da shi farjumu ku je ku je bi kala jabiru jabiru yace fa kuntu bi man rajamu yace wallahi ina cikin wanda suka jefe shi in ji jazir wala ta kun bi ma yara afatin bi dinillahi ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ba magana tausayi tunda dokar Allah ce farajamnahu bil musalla yace muka je filin idi inda ake sallar idi muka je bi jana falamma azlaqathu da hijara haraba ai da yanzu ruwan duwatsu sun lullube shi a kansa sai ya fece da gudu bai ɗauka abu haka yake ba haraba sai gudu fa adraknahu bil hawra muka bi shi muka rika shi a wani guri da ake kira hawra in ji jabiru yace farajamnahu muka tsara shi a har wata ruwaya ta nuna cewa annabi shi ne sa ku kai da jiwotin da ya gudu to yace muka binki muka rike shi a gurin muka kaga anan shine magana da muke na cewa da ake cewa ta yi rami an kai mutum wuyan ta iya nan wannan hadisi ya nuna ba amma da wani rami yawa wata kila dai kawai alƙali zai ga ko hukuma za ta ga wata hanya za a ruwa fi sauki yawa shine kawai kamar yadda ake yi yanzu zaka ga ai saukin ake nema ba a zo ba ka ga yadda ake kisa a in za a cire wuya a Saudiya ai da yawa jini cikin sakan sai dai kaji kawai ana kabbara da ya zo ya ce ya kana Allahu azza wa jal wa kaza wa kaza janyo aya kawai sai kawai kaji ya zare ta shi kuma a rufe mai ido wallahi dai kaga jini na tattuwa kawai shikenan an gama an gane ko to bara jamna ya tuka to mu tsaya haka awwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin da madaukaka wadanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye maka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin da madaukaka kasar mu Allah ka zauna da lafiya waɗannan shugabanni da aka rantsar Allah ka ba su iko ni mana adalci Allah ka so da su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen da jawawa Allah ka azurta su da mashawarta na gari muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da kofin da maɗaukaka waɗanda suke neman yau kasar mu da matsaloli da tashin hankali Allah ka wuri ki kawo kan sun rayuwa da talauci da ake ba da shi Allah ka yayi mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan banda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu dukkan guje masa wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu da muna mai albarka matasan mu Allah ka shirya ta kayan ka ta ta tura ta hanya madaidaiciya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين Thank you.